بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar bakwai ga watan jumadal ula shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin tara ga watan satumba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 351 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكفسني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وانا لتافي نزاد المعاد لتافي ننقومي دروانك دنغني لتفرك الرأيوان مأيكي صلى الله عليه وسلم لتارت أرنسا دلدبنسا malamai suna jinjina ma ibnul qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta wannan littafi ne aslan a halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji da mujawara nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa ubangiji Allah ya saka mashi alkhairi Allah ya ƙara mashi rahama da gafara idan ba manta ba muna bibiyan al'imamu ibn qayyim inda yake mana karatuttuka akan masail da suke da alaka da alƙalancin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan aure da hukunce hukuncensa har yazo magana akan wato mata waɗanda suka haramta a aura waɗanda ƙur'ani ya ambata da kuma waɗanda suka zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama anan ne zamu tashi inda yake cewa wa amma halilatu ibnihi min ar-raba'i fa innal a'immata al-arba'ata wa man qala bi qawlihim yudkhilunaha fi qawlihi wa halailu abna'ikum wa la yukhrijunaha bi qawlihi alladhina min aslabikum yace wa amma halilatu ibnihi min ar-raba'i matar da ɗanka ya aura ɗa wanda yake ya zama ɗa ne a wajenka ta sanadiyar shayarwa wato matarka ta shayar da ɗa sauraka ya zama ɗanka ta hanyar shayarwa to idan ya auri mace shin wannan macen ta haramta gare ka ko ko bata haramta ba shine yace fa innal a'immatal arba'ata wa man qala bi qawli imaman nan guda hudu Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad rahmatullahi alaihim ajma'in wa man qala bi qawlihim da duk malaman da ke tafiya akan tafarkin maganganun waɗannan malamai yudkhilunaha sun shigar da matar ɗanka na riba'a sun shigar da ita fi qawlihi cikin hukuncin faɗin Allah wa halailu abna'ikum kuma an haramta muku auren matan da ƴaƴanku suka aura cikin sotin lisa'i wala yukhrijunaha bi qawlihi alladina min aslabikum kuma ba sa fitar da ita ta fuska wato abin nan wato sifatul mubayyana da aka ambata cewa alladina min aslabikum ƴaƴan na tsatsanku to kaga shi da na raga'a ba da ne na tsatso ba amma da haka sun shigar da shi ba su fitar da shi ba waya tajuna bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam hujjar su akan kin fitar da shi daga wannan haramci shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Aisha Allah ya kara mata yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce harrimu minar raba'i ma tuharrimuna minan nasab duk abinda kuke haramtawa ta dangantaka to ku haramta shi idan an samu shayarwa ta ratsa duka abinda aka haramta ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa khalatukum to haka ummahatukum nasaban wa ummahatukum rada'an abna banatukum nasaban wa banatukum rada'an kuma gani wa khalatukum nasaban wa khalatukum rada'an to haka wa halailu abna'ikum nasaban wa halailu abna'ikum rada'an Allah sa muna ganewa yace qalu malaman suka ce wa hadhihi alhalilatu tahrumu idha kanat libni libnin nasabi wannan matar da tana haramta idan ta zama ɗan na tsatso ne fata harumu idan ka na libinin rabai to haka ma ga ɗa wanda yake na shayarwa ƙalu suka ce والتقييد لإخراج ابن التبني لا غير can da aka ce alladina min aslabikum an faɗa ne dan a cire ɗa na rana shine attabanni ɗa wanda aka yi adopting ɗinsa ɗanka wanda ba ɗa ne na tsatso ba wa harramu minar rada'i bisiri nadhira ma yahrumu bin nasabi wannan malamai guda wasu suka ce duk abin da yake haramta da dangantaka to ya haramta da surkutaka surku ai ita yanzu yar ai surkakka ce ko to ya haramta da surkutaka wana za'ahum fi dhalika akharuna sun wasu malamai kuma sun ja da su wa qalu suka ce la yahrumu la tahrumu haliyatu ibnati ibnihi min ar-rada'a suka ce a matar danka wanda yake ta hanyar shayarwa bata haramta gare ka ba zaka yi aurenta wata rana لأنه ليس من صلبه سكتي سمود بعدين شيء نجنيبا والتقييد كما يخرج حليلة ابن التبني يخرج حليلة ابن الرباء سواء سكتي وانتم تقييدين شواء الذين من أصلابكم جسكياني يابتد دانا تبني كما يابتد دانا رباء ولا فرق بينهما سكتي بابا من جسكن كاني قالوا ودنا معلمين نبي سكتي وأما قوله وانتم حديثا da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahru min ar-rada'i ma yahru min an-nasabi yazo da lafazin labari kuma yazo da lafazin umarni harrimu min ar-rada'i ma tuharrimuna min an-nasabi fa huwa min akbari adillatina wa umdatina fil mas'ala suka ce ai ba hujja ce a wajen ku ba mu muke da hujja da wannan kaga ga malamai suke abinda wani ya kafa hujja da shi yace eh wani kuma ya kafa hujja da shi yace a su wani sai suka kafa hujja da shi akan cewa eh lalle ta haramta wannan kuma suka hujja da shi akan cewa bata haramta ba suka ce saboda ai nasab aka ce fa huwa min akbari adillatina wa umdatina fil mas'ala fa inna tahrima halailil abna'i wal anailil aba'i wal abna'i inma huwa bisihri la bin nasabi suka ce dama ai haramtar matar uba da haramtar matar da daman ba nasaba bane annabi kuma a can ya ce harrimu minar raba'i ma tuharrimuna minan nasabi daman matar danka da matan babanka da suka haramta gare ka ba nasaba ce ta haramta su baka da dangantakar jini da su dangantakar su kutaka ce da haka hadisin da zo don magana akan wannan suka ce wa nabi sallallahu alaihi wasallam kad qassara tahrimar rada'i ala nadhirihi minan nasab ya haramta shayar wato dangantakar shayarwa da dangantakar jini su ne suka yi kama da juna wajen haramta mata din ala shiqiqi min as-sayr la ala shiqiqi min as-sayr amma ba surkutaka ba فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص suka ce don haka a dakatar da haramtawar akan abin da nassi ya zo a kai ƙur'ani ya faɗi hala'ilu abna'ikum hadisi ya ce a haɗa na dangantaka da na shayarwa dokar ku ƙara da na sirkutaka ƙalu waɗannan malaman na biyu suka ce wata harimu bin raza'i far'un ala tahrimin nasab kuma dama shi haramtawa ta hanyar shayarwa ai reshe yake ga haramtawa ta hanyar dangantaka la ala la ala tahrimil musahara ba reshe ne akan zurkutaka ba fa tahrimil musahara aslun qa'imun bi zati haramta wasu mata ta hanyar surkutaka wani tushe ne mai zaman kansa bai da alaka da dangantaka bai da alaka da shayarwa wallahu subhanahu lam yanussa fi kitabihi ala tahrimir raba'i illa min jihati nasab ubangiji a cikin alqur'ani bai nassanta abinda aka haramta ta hanyar shayarwa ba sai ta abin da ke da alaka da nasaba walam yunabbihi ala tahrimi ala tahrimi bihi min jihati sihri albatta da dai ba a kwatanta haramtawar dangantaka da ta surkutaka ba haramtawar shara da surkutaka ba la bi nassin wala ima'in wala isharati ba a fada karara ba ba a fada a kaikaice ba ba a fada da nuni ba wannan nabi sallallahu alaihi wasallama amara an yahruma ma an yuharrama ma ma yahrumu minan nasabi cewa ya haramta abinda ya haramta na dangantaka to a haramta irin shi a wajen shayarwa wa fi zalika irshadun wa isharatun ila annahu la yahrumu bihi ma yahrumu bis-sahar kaga wannan akwai nuni da tunatarwa akan cewa ba a haramta ta hanyar amfani da dangantaka a haramta irin wannan dangantakar da surkutaka walaula annahu arada liktisara ala zalika inda annabi sallallahu alaihi wasallam bai nufin tsayawa iya nan ba laqala to da sai ya ce harrimu minar raba'i ma yahru minan nasabi was-sihr ki ku haramta ta hanyar shayarwa irin abin da ya haramta ta hanyar dangantaka da irin abin da ya haramta ta hanyar surkutaka amma sai tsaya a iya dangantaka yanda cewa iya ita yake nufi qalu malaman da ke ganin halas ne ka auri matar ɗanka ta hanyar shayarwa in ya sake ta ko ya mutu ya bata suka ce wa aidan farada'u mushabbahun nas bin nasabi dama ita shayarwa ta yi kama da dangantaka wali hadha ukhidha minhu ba'd ahkamihi wa huwa al-hurma saboda aka dauko wasu hukunce hukuncen dangantaka aka sanya akan shayarwa shine hurma din shine haramcin aure wal haramiyya wal maharamiyya da kuma kasancewar su muharraman juna danka yayi dama shine asali danka na shayarwa yayi kama da danka ta hanyar da ta shano nan matarka saboda aka bada irin hukunce hukuncen su da suke da alaka da juna wal maharamiya faqad duna tawaruf amma ba a ce ayi gado ba wal infaqu wasairu ahkamin nasab wal infaqi kuma ba a ce kuma sai ka ciyar da shi ba da kuma sauran abubuwa na dangantaka kamar ya amsa sunanka da sauransu duk ba a sa wannan ba aka sa maharamiya kawai da hurmatun nikah fa huwa sababun da'ifun kaga sababi ne mai rauni shi raba'a sababi ne mai rauni fa ukhidha fa'akaza bi sababbi hasabi za'afihi ba'ada ahkamin nasab saboda rauninsa sai ya dauki wasu hukunce-hukuncen nasaba walam yaqwi ala sa'iri ahkamin nasabi bai ya dauka wasu ba ya dauki haramcin aure ya dauki maharamiya yana iya ganin matar babu abin ga babu kayan fita waje ko amma ya gaza daukan hukuncin gado da hukuncin ciyarwa da hukuncin kafala da hukuncin amsa suna duk wannan bai iya daukar su ba saboda dangantaka ce mai rauni yace wa huwa alsaqu bihi min almusaharati shi nasaba da raba'a sun fi kusa da juna fiye da surkutaka fa kaifa yaqwa ala akhdi ahkam almusahara ma qusurihi an ahkami mushabbahihi wa shaqiqi in ya kasa daukan hukuncin abin da ya kama da shi wanda suke tafiya sako da sako to ina shi ina daukan hukuncin abin da ke gefe wanda ba su da wata alaka wa amal musaharatu war rada'u fa innahu la nasaba bainahuma wala shubhata nasabin su da surkutaka da ainihin wato musahara da da musukutaka da shayarwa ba su da wata dangantaka tsakankanin junan su ba su kuma kama da juna saboda idan ga mutum misali yana da sirkai yan uwan matarsa yana kuma da wasu ‘ya'ya da matarsa ta ba su nono ba su da wata dangantaka tsakaninsu ba ‘yan uwan juna ba ne saboda ba kusa suke da juna ba hukunce-hukuncensu wajen dangantaka shi da su shi da yake a tsakiya daban ne ina fata muna ganewa saɓanin ‘ya'yan shi kuwa da waɗanda da suka sha nonon mamansu kaga suna da dangantaka su ya ce a wala wala ba'abiyya ba su da wani sashi na dangantaka wala wala tisal babu wata alaka qalu suka ce walau kana tahrimu sihiriya sabitan labayyanahu Allahu wa rasuluhu bayanan shafiya da ce akwai wannan haramcin ta bangaren surkutaka da Allah da manzansa sun yi bayani bayani dalla dalla yuqimul hujjata wa yaqta'ul uzra wanda zai zama hujja kuma ya yanke hanzari fa minallahi albayan Allah shi yake da bayani wa ala rasulihi albalagu manzansa shi kuma ya isar wa alaina taslimu mu kuma mu amsa walinkiya da kuma mu ciratu zuwa ga wannan zancen fa hadha muntahan nazari fi hadhihi almas'ala ce wannan shine karshen butu a wannan mas'ala fa man zafira fiha bi hujjatin ce don Allah wanda yake da ta hujja irin wanda za a ci gaba da kare magana a limatul arba'a din can to falyurshid ilaiha ya nuna mana ita wal yadulla alaiha ya ga mana inda take fa inna laha munqaduna in an ga mana zamu bi wabiha mu'tasimuna za kuma mai riko da ita wallahu almuwaffiqu lis-sawab Allah shike sa a dace da daidai a zahiri al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nan maka ya goyi bayan wannan ra'ayin na biyu da haka ji ya kawo mai hujjoji na tattaunawa na hiwari dan ya kare shi cewa matar danka wanda ta aura ya aure ta ta hanyar raba'a danka ne ta hanyar shayarwa ba danka ne ta hanyar dangantakar jini ba to wannan dangantakar taka da tashi ba ta naso zuwa kan matarsa matarsa idan ya saka halalin ka ne ka aura a ra'ayin wasu malamai da bai ambata ba amma a ra'ayin al'aimatul arba'a to haramcin ya tafi kanta wajen wahalailu abna'ikum da aka ambata to ta shiga ciki a saboda ka zance ne wanda yake na sabani tsakanin malamai kamar dai su malaman da can su aimatul arba'a suna tafiya akan haramci shi kuma daga baya bai wannan tattaunawa ya karkata zuwa ga akasin aka wallahu a'lam faslun wa harrama subhanahu wa ta'ala nikaha man nakahahunnal aba'u ubangiji ya haramta auren matan da iyaye suka aura wa hadha yatanawalu manquhatihim bi milkil yamini aw aqdi nikahi ya hada da matar da da babanka mai gidanku yayin mu'amala aure da ita sawa'un aure ne na kullun aure da sadaki da shedu ko kuma sadaka wato concubine baiwa wadda ta halasta gare shi kuma yake kwana da ita duk wanda mahaifinka yi wannan mu'amala da ita ta zama mahaifiya a gare ka haramun ci take gare ka wa aba'i wa wa yatanawalu aba'a al-aba'i to haka nan da ubanni da kuma kakanni wa aba'al ummahat da ubanni uban mahaifiya da uban uba da uban uwa da uba na directly duk waɗannan wato da babanka da kakanka na wajen uba da kakanka na wajen uwa duka matansu to haramun ne gare ka ma'ana har da waɗannan matan da suke maka wasan jika ɗin nan tana ce maka mai gidana to wannan wasan hausawa ne ko mun gani wadda take maka wasan jika da kaka tana ce maka mai gidanta ɗin nan to haramun ce uwa ce gare ka matar kaka baban baba da baban mama amma kaga gun hausa dinga maka wasa tana cewa wai kai mai gidanta ne na wurin mutanenmu ya ce wa in alauna komin nisan dangantakar kaka da kakan kaka da baban kaka inda za ka riske su wani su sinawo bi kauli illa makar salaf da Allah ya ce wala tanki huma na ka aba hukum illa makar salafa kar ku aure abin da iyayenku suka aura a jahiliya sun kasance idan mutum ya rasu ya bar mata sai ya shi su gaje matan banda uwarsu mahaifiya sauran matan da ke cikin iyalan to kawai sai kowa ya ja wanda yake so a ciki kuma har an dade a kasashen da ba na musulmai ba da wasu kasashen ma har yanzu da muke magana ana yin wannan al'ada ƴaƴa suna gaje matan iyayensu akwai wani sarki daga cikin sarakunan daular Mogol kamar yadda wannan wannan ya bayar a cikin Dau'ullah ne fi anil qarn tasi wato wannan kenan as-Sahawi ya bada labari cewa ya zo zai musulunta sai zama yana da mata arba'in matan shi arba'in kuma a cikinsu ya ce shi dai ya haƙura da su gaba ɗaya amma ko wata mace mai ƙananan shekaru matar uban shi ne da uban ya mutu bari gaskiya shi ba zai iya sakinta ba akan wannan sai dai ya haƙura da musulunci ya ce duk sauran zai iya rabuwa da su amma wannan matar uban shi ce kaga bayan yawan mata da ya wuce shari'a ita kuma yana ji da ta ji na musamman shi ne aka tambayar malami ya ce a bar shi ya ci gaba da aurenta amma dai musulunta eh ittikhadu akhati darare ne aka ce a san ba zai yi ba sai ya kula da musulunci kuma a sanadiyar musulunta musuluntar sa mutum 40 suka musulunta cikin Mongol sojoji sojojin shi gaba ɗaya suka musulunta to kaga da kuma kashe musulmai suke to dan kallon wannan maslahar sai malami ya kalli wannan maslaha ce amma ta duka musulmai ya gabatar ta akan maslaha khassa ta wannan mutumin kwaya daya yana nan a cikin littafin as-sakhawi ya kawo shi saboda ana samu hayin hayin da akwai kabilu a nan Najeriya ma zaka same su kabilu da ba musulmai ba ko kuma inda ana tutiyar musulunci amma babu ilimi zaka yi samun irin wannan yana yaduwa hayin da a kasar Niger da Benue da Taraba da makamantansu mutane suna auren mata fiye da hudu wasu kuma ma suna tukiyar musulmai ne su sai iya wanda ka ji labari to kuma mutum yana iya ya irin wannan kwamacala ya aure matar ubansa ko makamanci haka to duk wannan haramun ne a musulunci sai dai abin da ya gabata na jahiliya min madmuni jumlatin nahyi wannan istisna'i an kawo shi ne dan ya nuna wato a dunkule abin da ake nufi da hanin wa huwa tahrimul mustalzam lit ta'sim wal uquba yana nuni akan cewa wannan haramtawa yana tabbatar da cewa akwai ukuba akwai zunubi idan mutum yayi idan mutum ya auri mata ubansa sarkin musulunci yana da yancin ya kama shi ya hore shi ya mai horo ta'aziri kuma dole a raba tsakaninsu fastasna minhu ma salafa qabla iqamati al-hujjati bir-rasuli wal-kitabi sai aka kebance abin da ya gabata kafin zuwan manzo da tsaye da hujja wanda ya haka kafin musulunci har yau ya rayu a haka yanzu abin da kawai sai ya sake ta babu zunubin wannan abin da yi faslun wa harrama subhanahu al-jam'a bainal ukhtayn sanan ubangiji ya hana hada tsakankanin ƴan uwa guda biyu shaqiqai ne ko li ummai ko li abbai baka auren mace kuma kai mata kishiya da ƴan uwarta kanwarta koyarta ko makamancin haka wa hadha yatanawalu al-jam'a bainahuma fi aqdin nikahi wannan yana nuna haramcin ka hada su su biyu a aure wa milkil yamini ko ka hada su su biyu a matsayin sadaka kasair muharramatil aya kamar yadda duk sauran abin da aka haramta hudu matsalaikun ummatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum har zuwa karshe wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf duk wannan an haramta wa hadha qawlu jumhuri as-sahabati wa man ba'da wannan shine maganar daukacin sahabbai da na bayan su idan ka ji cikin littafin al-jami' li ahkamil qur'an al-imam al-qurtubi zaka ga yayi magana a cikin juz'i na biyar inda yake tafsirin suratul nisa'i وهو الثواب ما لا kuma shine daidai وتوقفت طائفه في تحريمه بملك اليمين wasu malamai kuma suka dan dakata suka dan dakafa suka ce su ba sa ganin haramcin hada ƴaƴa guda biyu ya da kanwa a matsayin sadaka su ba sa ganin haramcin haka wa huwa sawa'u li mu'arati hadha al-umuma bi umumi bil mu'arati hadha al-umumu bi umumi qawli ta'ala saboda wannan zancen na wa an tajma'u bainal ukhtaini zance ne am kuma yayi karo da wani am dan uwansa shine wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Allah ya ce kuma daga cikin sifan mu'minai akwai waɗanda suke kiyaye farjojinsu ba sa mu'amala da kowace mace sai matarsa ta aure ko kuma abin da hannunsu ya mallaka suka ce kaga nan ma an ammame duk abin da hannunka ya mallaka ba a ce to ka mallaki bayi guda biyu ya da kanwa sai dai kai sadaka da daya daya kuma ka kyale ta ba ba inda aka ce haka a ce wasu wali hadha qara aminul mu'minina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ahallathuma aya wa harramathuma aya sayyidina Usman da aka tambaye sai ce to wata aya ta haramta wata aya kuma ta halasta aya ta ce wa an tajmu bainal ukhtaini ta haramta aya ta kuma ta ce amma malakat aymanun bainum ghairu malumin wannan asarin yana a cikin muwadda ta Imam Malik da musannaf na Abdul Razzaq da musannaf Ibn Abi Shayba da musnad al-Bazzar kuma asari ne sahihi zuwa ga Sayyidina Usman radiyallahu anhu wa qala al-Imam Ahmad fi riwayatin anhu al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi a cikin wata riwaya yake cewa la aqulu huwa haramun walakin nunha anhu ni ba na cewa haramun ne kai tsaye amma dai ana hana mu malamai sun ce kan mai kamar yadda ke cikin masailul kausaj an tabi mamman ibn hanbal ina hukuncin mutum ya mallaki bayi wanda suke yan uwan juna yace to ni ba na cewa haramun ne kai tsaye domin ayan tana magana akan aure ne zahirinta yace amma dai malamai mu sun ce a'a fa min ashabihi man ja'ala al-qawla bi ibati bi ibahatihi riwayatan anhu saboda wannan magana Ahmad dan Hanbali yayi sai aka samu wasu suka ce yana da riwaya biyu riwaya ɗaya ya haramta riwaya ɗaya kuma ya ce ya halasta wasahihu annahu lam yubihu mala yace amma abin da yake ingantacce shine Ahmad dan Hanbali bai ce halas bane walakin ta'addaba ma as-sahabati yayi yayi ladabi ne ga maganar sahabbai cewa daukacin sahabbai suna haramtawa shi sai ya ce mu dai an hana mu yana daga cikin ladabin malanta shine ko da ka saba da maganar na sama da kai to kaka zama kana da azarbaɗi da jur'a da san a sani sai ka faɗe ta da wani mild language don nuna gazawarka da tawali'unka sau da aka sai irin wannan ta'addub ɗin ya ce ta'addab ma sahabati an yi tsiri kalamar harami ala amarin tawakkafa fihi usman abinda usman ya ɗan yi turjiya shi bai ga dacewar ya yi azarbaɓi ya ce shi a gunsa haramun bane balƙala nunha anhu yace ana hana wallazina jazamu bi tarimihi rajjahul ayata tahrimi min min wujuhi wanda suka ce haramun ne kaga sun rajjahantar da aya haramtawa sun dauke ta domin ta zo da ƙarin abu sabo da kuma wasu fuskoki na taujihi ga su har guda biyar ahaduha fuska ta farko anna sa'iran ma zukira fiha min al-muharramati amun fi nikahi wa milkil yamin sauran abubuwan da aka ambata a cikin ayar na ababan aure na abin da aka haramta shi ma ai duka biyun ne an haramta shi da aure an haramta shi da mallaka ta bauta hurmat alaikum ummahatukum ta haramta ka wurin mamakka kuma ya haramta ta zama sadakarka wa banatukum haka wa akhawatukum haka wa ammatukum haka ko mun gane to haka nan ma wa an tajma'u shi ma sai ya zama haka fama balu hadha wahdahu hatta yakhruja minha dan me za ce shi wannan awari fa in kanat al ayatu in kanat ayatul ibahati muqtadiyatan li hilli jam'i bil milki faltakun muqtadiyatan li hilli ummi mawtu'atin ummi mawtu'ati bil mulki in mutun yace waccan ayatu ce ta aka ce an wa malakat aimanukum saboda haka ta halasta duk wata mu'amala ta in mace da mulki hatta in ƴan uwa guda biyu to ƙarshen haka lazuminta to za ta halasta mutum ya yi in mahaifiyar baiwarsa yana da baiwa kuma tana da ya dukan siyasa da su bil mulki kamar yadda misali mutum ya an ba shi ‘ya'ya guda biyu da kanwa a matsayin rabon shi na yaƙi ko aka ce bai sa da su duka ba to yadda ba a ba shi kuma uwa da ‘ya ba in ka ce wancan ya halasta da dole ka halasta wannan shi domin shi ma yana cikin mamalakat aimanuku wali mawtu'atihi wali mawtu'ati ibnihi haka nan idan aka je yaƙi aka ba wa aka ba wa ne abin nan baiwa wata rana kuma ubansa ya mallake ta to ita ma ba ta cikin wahalairu abu na'ikum kin wa ibnihi bil mulki wa ko ta baban shi ko ta dan shi id la farqa bainahuma albatta domin duka wannan ba bambanci in ka ce aljamu bainu ukhtayn ya halatta idan ta hanyar sadaka ne to ya halasta ma ta hanyar wato sadakanci din ka sadu da sadakan danka ko sadakan mahaifinka yace wala yu'lamu bi hadha ƙa'il ba a san wanda ya faɗi wannan magana babu wani malamin da ya gangancin faɗi wannan magana ba a taɓa jinta ba a bakin malamai wasani murajjihi na biyu anna ayatul ibahati bi milkil yamini maksusatan maksusatun qat'an bi suwarin adidatin la yaktalifu ya isnani wannan aya da tace aw ma malakat aymanukum ta cikin suratul mu'minun babu shakka akwai abin da aka dauko na wasu nasoshi aka rage fadinta aka rage fadinta ba wanda yake musun haka kamar mene ka ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi wa khalatihi min ar-raba'a da mutum zai tsinci ɗaya daga cikin waɗannan a cikin watan bayinsa mahaifiyarsa ko diyarsa ko ƴar uwarsa ko gaggonsa ko innarsa ta shayarwa duk ba za su zama sun halasta gare shi ba bal ka ukhtihi wa ammatihi wa khalatihi min an-nasabi inda man la yara a itqahunna bil mulk kai kai har ma da yar uwarsa da gaggonsa da khalarsa ga waɗanda suke ganin mallakan su bai zama yanci ba idan mutum ya mallaki mahaifiyarsa ko yarsa da zaran an yi identifying cewa mahaifiyarsa ta zama ta samu yanci to amma kanwa da goggo da inna akwai wanda suke ganin sai ya furta yanta ta din to a wanda suke ganin sai an furta cewa an yanta ta to hatta su din ma ba su halasta gare shi ba kafin ya furta kuma gane duka waɗannan matan idan suka faɗo cikin mulkin ka a matsayin ka an siyo su a matsayin bayi ana zuwa kawai sai mutum ya gane wannan bai wanda ya mallaka yanzu ashe suna da dangantaka da ita ta jini idan dangantaka uwa da ɗa ne ko uba da ya ko wa da ƙanwa to wannan da zaran an tabbatar yadda ka san za a raba aure in ka aure irin wannan kai fa kad kila ko to haka wannan maza wannan wannan siyan da kai sun tashi daga bayinka sun zama yaya kuma gane to kafin ya furta wannan bai halasta ya kwanta da su ba an yi istisna'in su wa ukhtu sai yace kamalikin wa shafi kamalikin wa shafi suke ganin su ya furta a wajen ‘yar uwa da gwaggo da inna walam yakun umumuhu umumu qawlihi aw ma malakat aymanukum mu'aridan li umumi tarimihinna bil aqdi wal mulki wato umumin cewa aw ma malakat aymanukum baya cin karo da umumin cewa sun haramta gare shi ta hanyar ko dai a daura mishi aure da su ko kuma ya mallake su da uwa da ƴa da kanwa da inna da goggo ko an daura maka aure da su aure bai yi ba haka nan ko sun faɗo cikin mulkin ka ba su halarta gare ka ba ba wanda yake musu akan wannan ko fa hadha hukmul ukhtayn sawa to haka nan su ma ƴan uwa guda biyu din nan hada su guda biyu shi ma ɗaya ne kamar yadda bai halarta ka hada su da aure ba haka bai halarta ka hada su da mallaka ta sadaka ba as-salisu na uku daga cikin murajjihat din anna hillal mulki laysa fihi aktharu min bayani jihati al-hilli wa sababi bayanin da aka ce illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum yazo ne kawai dan bayani akan halascin takansu da kuma sababin sa wala wala ta'arruda fihi li shurut al-hill babu bayani akan sharadin halascin kamar da wajen auren babu bayani akan sharadin aure ko sadaki ko nau'in waɗanda za a aura wala mawani'i babu kuma bayani akan abin da suke haramta suke hana wannan saduwar وآيات التحريم فيها بيان موانئ الحل من النسب والرضاء والسير وغيره kago ita aya cikin suratul nisa'i hurimat alaykum ummahatukum ita kuma tazo ne asasan tazo ne dan bayanin abin da ya haramta da wanda ya halasta na nasaba na dangantaka ta shayarwa da na dangantaka ta surkutaka ita mahallinta mahallin haramtawa ne ita kuma wannan mahallinta mahallin bayani akan me ya halasta a jumlace su ba karo suke da juna ba kowace akwai asalin abin da yasa aka siyaganta ta fala ta'aru da bainahuma albatta san ba su da karo wa illa in ko ba haka ba kana kullu mawdu'in zikrin mawdu'in zikra fihi shartul hilli wa mawani'ihi mu'aridan li muqtada hilli to duk abinda aka ambata na sharuɗan halastawa da abinda aka haramta to zai zama yana cin karo da bayanin halasci wa hadha batilun qat'an wannan zance ne na barna bal huwa bayanu lima sakata anhu dalilu al-hilli min al-mashrut wal mawal sai dai kawai zama wato bayani ne akan abinda dalilin na halastawa yayi iskati akan shi nan da aka ce illa ala azwajihim amma malakat aymanuhum shine dalilul hill dalilin da ya halasta maka mata cewa kana iya mace ta halasta gare ka ta hanyar aure da kuma ta hanyar mallaka amma kwata-kwata bai bayanin da waye da waye suka halasta ba ba ai bayanin da waye da waye suka haramta ba to sai waccan ayat ta bayani so daga kowace akwai aikinta wannan tana nuna a cikin mata ga iya wanda za su iya halasta ga sabubban halasta guda biyu aure da mulkul yamin ita kuma waccan ta sotin nisa'i ta bayani akan auren ba kowace mace za ka iya aura ba sai wance da wance banda wance banda wance ko mun gane so da haka in wani ya ɗauko su ya kara ya kara abinda asali kowace aikin da ta zo yi daban الرابع مرجه نهدو أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوضع جاز الجمع بين الأم وابنتها المملوكتين إن كتي هذا آية guda biyu ya da kanwa a take su ta hanyar wato mallakar su a matsayin sadaka ya halasta to haka kuma zaka halasta cewa idan mutum ya mallaki mace baiwa da yatta baiwa to su ma sun halasta gare shi فإن نص التحريم شامل للسورتين شمولا واحدا ومن نص da ya haramta ya shafi duka wannan abubuwan guda biyu shafan shi na gaba daya wa anna ibatul mamlukat in ammatil ukhtaini ammatil umma wa ibnataha in kuma kace wannan aw ma malakat aymanuhum dinnan ya hada hadda mace da yar uwarta sun halasta a lokaci guda to haka dole kuma ka ce mace da yatta ma sun halatta alhamis na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam kala nabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajma ma'ahu fi rahimi ukhtayn wanda yayi imani da Allah ran tashi alkiyama kar ya zuba maniyinsa a a mahaifar ƴan uwa guda biyu wannan hadisi da malamin ambata anan an yi lalube iya lalube ba a ga inda yake ba saboda hadisi ne wanda ba shi da tabbas shi sa azzailai a cikin nasbur raya da ya kawo shi sai ce garibun wanda kuma zai idan ya ce garibun yana nufin wato abu mai rauni kenan kamar yadda tirmizi yake saboda hadisi ne wanda bai da asali ba a san shi ba wataƙila da ya shahara bakin mutane malam ya kawo shi bisa tuntuɓan alƙalami Allah ya gafarta masa amma za a iya ɗauko hadisi tabbatacce na Aisha na Ummu Habiba afwan ko Ummu Habiba ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan koda cikin rutul ahkam ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ji labarin kana so ka ƙara aure to da kai aure a waje ka aure ƴan uwa ta ma haka ta ce mishi sai annabi ya ce masa aw tuhibbina zalika ke kina san ai haka tace a na'am lasu bi mukhliyatin laka ai yanzu ba ni kadai bace me kuma da an karo wata kuma da, da alherin ya kai wani gida gare daya a gidanmu wa ahabbu man sharakatni haka tace wa ahabbu man sharakatni fi khairin ukhti aje wannan shine ciwon ya mace daga sai na ya mace ne tace wanda tafi dacewa ta tarayya da ni a cikin wani alkhairi to tunda tunda yakwaki ba talarsa ba ina laifin kawaki ta tarayya da ke matan yanzu nake magana wa habbu man sharakatni fi khairin sadiqati ko a bisa wannan falsafar ta ummu salama amma ina ruwan matan yanzu ba abu ne da miss da wannan za ga mace yanzu kawata ma da mijinta ya rasu in ta ga mijinta yana dan kula kawan nan yana musu kirki to za su fara musiba da ita sai na ga wannan wannan wancan ɗin nan naga kana ta kula ta me kake nufi ce wallahi kai ka san da mata hadisi wallahi ka san kin san annabi ya ce asai alal armi la ka zai ba wani nan munafiki ba wani nan ƙarya kake yi wallahi ka bani in bata mana Allah ya kyauta so da ta ce wa annabi haka sai annabi ya ce to ai fa innaha la tahillu li bata halasta gare ni ba tunda ina auren yatta yace kuma koda bana aurenki mun sha nono daya da babanta saboda kaga wannan ya isa dalili akan haramcin hada ƴan uwa guda biyu da aure da kuma hada su da mulkil yamin dadda abu ɗaya ne domin illar guda ɗaya ce illar da ta sa aka haramta waɗannan tarawa ɗin nan saboda kiyaye alfarmar dangantaka saboda a ɗabi'ance mata guda biyu da ke ƙarƙashin igiyar auren mutum ɗaya to sun zama abin nan ne darrat abokan hamayya ne to ba a so namiji ya kulla wannan hamayya tsakanin mace da ƴan uwata ba a so shi sa kaga yana iya halasta idan ɗaya ta mutu ko ta fita saboda illar ta kau da wannan ne kuma da wannan ne za mu zo mu ji wasu malamai suke karhanta suke karhanta wani nau'i na aure irin wanda kaman ba washe ke cewa ana barin halas dan kunya akwai malaman da suke ganin mace kaza bata haramta ba amma dai makruhi ne ka aure ta kai kai mata ka kisha da ita saboda zai ja fitina ko ya raba zamanta ko wani abu makamancin haka to dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih irin abubuwan da maza suke wani aure a aikin gidan shi wani ya ya aure malamai islamiyyar matansu malamai islamiyya da take koyar da matan shi da ya je ya gaishe ta daya biyu an ci mijinta ya mutu kawai sai ya aure ta shikenan ya wargaza islamiyya to da wannan da wannan maslaha tashi ta kansa ko ya kamata ya hakura ita saboda maslaha al'umma ba wai dan ta haramta gare shi ba akwai ire-iren waɗannan abubuwan da ya kamata dattaku ya gaya ma cewa kai kaza fa bai dace ba zai iya jan rikici saboda rikicin ko ba za a daina yin shi ba ba za a daina rikici tsakanin kishiyoyi da dangin miji da dangin waye ba a dainawa saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam to duk auren da ya zama a sanadiyar yinsa za ka ja wata matsala a cikin al'umma ko a cikin wata tafiya fiye da wadda ake ciki to ko da ta halasta gare ka sai ka haƙura saboda wancan maslahar maslaha amma tana gaba da maslaha fasa ka ce kai sai ka aura ba ruwanka Allah ya halasta maka ka aura kuma ka wargaza al'umma to wannan ba daidai bane malam yace لا ريب أن جمع الماء كما يكون بعد عقد النكاح يكون بملك اليمين وال والإيمان يمنع منه yace babu babu shakka akan cewa kamar yadda an hana kai aure ƴaƴa biyu an hana kuma ka kai sadaka da su imani ya hana haka to mun ji wannan kenan ko sai mallai yace faslun wa qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi tahrimil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha wal mar'ati wa khalatiha sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi wanda yake cikin Bukhari da Muslim da ma Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Muwatta Malik daga sabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka auri mace kuma ka auri yabbabanta ko kanwar babanta ko kanwar mamanta ko yan mamanta ko ka auri mace sai ka ga yar kaninta ko yar wanta shine aljan'u bainal mar'ati wa ammata kana da matarka sai kuma wata rana ka ga yar wanta kai wanda take ce mata inna ko goggo to bai halasta ka aure ta ba a haɗa su shi ma saboda wancan illar zaka ja gaba da rigima tsakanin dangi shine illar kawai shi yasa aka haɗa saboda yace wa hadha tahrimu ma'khudhu min tahrimi jam'i bainal ukhtaini wannan tsaye yake da haramta haramta hada ƴan uwa biyu yanzu wannan aga al-ukhtan da kuma al-mar'atu wa ukhti ummiha ko wa ukhtu abiha ko al-mar'atu wa ibnatu ammatiha ko wabnati khalatiha in ka kalla ta sama ko ta ƙasa ko wanda aka fara aura da ƴar wanta ko ƴar kaninta ko da aka fara aura da ƴar da da ƴar na sama da ita Allah sa mun gane yace lakin bi tariqin khafiyyin wato aljam'u ne ballal mar'ati wa ukhtiha amma ta wata hanya ta saki baka hada da ƴar uwarta ba amma ka hada da ƴar ƴar uwarta yanzu ƴar uwarta din da ta haifi wannan ƴar ka saka ta a a cikin jidali wala ta goyi baya ƴar ta ko kanwata ko mun gane shin za ta zama cikin dangin kishiyar uwa ne kishiya ne ko dangin amarya an an zo biki ka kasa ta cikin fitina ƴan uwanta yana za su shiga ƴan uwanta sune ƴan uwan amarya kuma sune ƴan uwan kishiya amarya kaga akwai musiba da zata ita sowa daga nan sai kaga an samu farraqu a cikin a cikin dangi wasu sai a batta aure kayanta wasu kuma sai a'a ba a kyauta ba daga nan abu ya rikirkice to shi tun farko sai musulunci ya hana saboda kiyaye wannan dangantaka din wa ma haramahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mislu ma haramahu Allah abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta karfin shi wajen hani da haramci ɗaya suke da ƙarfin haramcin Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani walakin huwa mustanbatun min adillatil kitab yace amma shi wannan an tsamo shi ne daga hukunce-hukuncen ainihin wato qur'ani din dama wa kana sahabatu radiyallahu anhum ahrasa shay'in al istinbati ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al qur'ani dama sahabbai sun kasance sun fi kowa kwadayin in sun ga hadisai su bibiya su samu musu hujjoji a cikin al qur'ani wa man alzama nafsahu zalika wa qara'a babahu ووجه إليه قلبه, إليه قلبه إليه وأتنا به بفطرة صحيحة وقلب ذكي رأى السنة كلها تفصيلا للقرآن yace duk wanda ya dauki sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wa kanshi aikin bari ya dinga bibiyan ayoyin alqur'ani yana nemo abinda ya dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qara'a babahu ya dinga kwankusa kofar wannan binciken da istinbatin wa jahi qalbahu ilayhi ya fuskantar da zuciyarsa zuwa ga wannan karatun wa atana bihi ya bada muhimmanci da haka bi fitratin sahiha wata nuska akwai salima ko duk ma'anar sa daya da lafiyayyen kwakwalwa wa qalbin zakiyin da basira ra'as sunnata kullaha tafsilan lil qur'an zai ga sunna gaba dayanta tana baje kolin qur'ani Qur'ani ya zo da ƙa'idodi dunkulallu suna tabo da su tafsilan shi sa kamar da muka faɗa da safe babu ɓata ta ƙauyanci wadda za ka rasa mata inda za ka ɓullo mata wajen raddi kamar ɓata masu cewa wasu ‘yan ƙur'ani ne zalla in ba Allah ya maka basira da sanin sirrin ƙur'ani da sanin sirrin rigima ta musu ba wala ba ka yi tattauna da su shi sa wanda ya san bai da wannan irin ɗabi'ar kawai ya rabu da su kai dai ka ce amanna amana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu samina wa ata'na karka sake ka ji zancen mahaukatan in dai kai ma ba dan jidali ne da ka sani zaka yi da su so da zaka je ne ka tattauna da su idan suka kawo maka shubuhoyi kai baka warware shubuhoyin ba kuma wanda suke kallon ka a matsayin malami jahilai da sauran mabiya sun ga cewa to tufa ko dai akwai kanshin gaskiya ne a cikin abin da suke fara kasan jahili shi kamar soso ne duk abin da aka tsoma a ciki ruwa ne zai ɗebo in mai ne zai ɗebo in ƙura ce ma ta shiga za ta zauna saboda babu ɓata irin wannan ɓatar da suke a kai dole ne ko malamai su miƙe wajen yi musu raddi da warwara da fashin baki akan abin da suke kamar da ake wa shi'a ake wa gulatu sufiya ake wa ƴan ƙalaƙato su ɗin ne dai ko ake wa ƴan boko haram da duk sauran matacce dole a yi musu a yi musu rubdugu don a bayyana ɓatarsu ya ce za ka ga sunna bayani ne na dalla-dalla ga ƙur'ani wata biyinan lidilalati da kuma yin dalla-dalla da abinda ƙur'ani ya kafa hujja a kai wa bayanan limuradin lahirin kuma bayani ne a kan manufa Allah kamar da Allah ya ce wa an zanna ilaika zikira ito bayyana linnasi ma nuzila ilaihi wa hadha a'la maratibul ilm ibn al-qayyim yake cewa wannan in ka samu wannan ka samu madaukakin mataki a ilimi ka iya tafsirin alkur'ani ta hanyar bujiro da sunnoni da suke fassara shi wanda da ya samu wannan kamar ka dauki tafsirin ibnu kathir tafsirin ibnu jarir da ire-iren su zaka ga kololuwa wajen qur'ani da fasa bakin sa da fahimtar sa to da kaza ga wanda ya saba da karatu a wannan tafan sai ga yafi kowa samun hazzi wajen fahimta alkur'ani kai da ka saba da wasu tafsirai waɗanda zai zama surutu yafi yawa da labaran da da na yanzu da wani da dauko wani zance ma da bai da alaka da Qur'ani Allah ya ji kan Fakhruddin Razi da muke ambata da su wasu malamai suka ce littafin shi Mafatihul Ghaib mujalladi 25 ne fa amma wasu malamai suka ce fihi kullu shay'in illa tafsir abinda aka kira shi da suna Mafatihul Ghaib tafsiri suka ce to zaka samu komai a ciki amma banda tafsir asalamu alaikum tafsiri ba za ka samu iza shi da kanshi da ya sha gwagwarmaya ya dawo yana cewa yayi nadamar lokacin shi da ya bata akan wannan nihayatu iqdamul uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamin dalalu wa arwahuna fi wahyatin min jusumina wa ghayatu luqyana adan wa wabalu yace yake cewa fakam min kam qadra aina min jibalin wa dawlati alat summa badu musri'ina wa zam a cikin aqsamul lazzat iza ibn qayyim da yaro a cikin ismaul jishin islamiyya yake cewa littafin aqsamul lazzati na daga cikin littafan shi na ƙarshe-ƙarshe waɗanda akwai alheri a cikinsa ko da ba yawa. So da lokacin ya riga ya gane cewa shiga wancan rintsin da ya yi, to an ritsa da shi, Allah ya gafata mai. So da haka, idan kana so ka fahimci Alƙur'ani fahimta mai kyau, to ka dogara da tafsirai waɗannan da suke fassara Ƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tafsirin Ibn Jaririn, tafsirin Abdurrabbaq as-Sanani, tafsirin Bagawi, tafsirin Ibn Kathirin, da a nan kurkusa a duwa'ul bayan na shankiki da ire-irensu don za ka ga yadda ƙwar'ani yake gazgata junansa yadda kuma sunna take ƙara fasara shi ga dogara da waɗannan sun wadatar da kai daga duk wani sauran tafsiri wanda ba su ba galibi in dai na gaske ne to daga nan suke na kaltowa in ko ba na gaske bane to baka da bukatar su in dai tafsiri ne na ƙwarai to duk mai yin su daga nan wurin yake na kaltowa shi ma idan ku bai nakalto daga nan ba to baka da bukatar shi kuma sai karbi mai da kayan shi Allah ya kyauta sai ibnu qayyim yake cewa faman zafara bi wanda da ya samu irin wannan ilimin ya san alqur'ani a bisa hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal yahmudillah to ka gode wa Allah ka samu ilimi mafi nagarta wa man fatahu wanda ku duwane ya kubuce masa aka cika mishi kanshi da hayaniya da dirkaniya da bankaura da zaurance da kwatance-kwatance marasa asali fala ya luman na illa nafsu kai zargi kowa sai kansa wa himmatahu wa ajazahu kai zargi kowa sai karancin himmarsa da gazawarsa da bad choice na malamansa shi je zaɓi malamai marasa siti sai samu kashi a cikin wannan ta taɓarza wannan kamar wani ɗan sakin layi ne ko sai ce واستفيد من تحريم الزائب بين الأختين وبين المرأة وأمتها وبينها وبين خالتها أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر تسير استنباد وتقايدة يتشتو لقوانا تحريم بين الأختين وتحريم بين المرأة وأمتها وتحريم بين المرأة وخالتها لقد أكسام وتقايدة شوى دوس ما تابد بيو duk wasu mata guda biyu inda za a mai da ɗayansu namiji sai zama ba su halasta su yi aure ba to bai halasta su yi zaman kishi ba ɓangaren ƙa'ida kuwa mata ne guda biyu bai a gane ya halasta su kishi ko bai halasta ba to a yi imajinin ɗayansu namijin hafsa da asma'u dukansu mata ne kana so ka gane ya halasta namiji ɗaya ya aure shi ko bai halasta ba to kai tunanin hafsan nan ta koma hafsu ko wani suna na maza don zai koma haka shin ya halasta su aure idan a ne ko to ya halasta namiji ɗaya ya aure su idan a'a ne bai halasta namiji ɗaya ya aure su ba ƙa'ida ce wannan nafisa jiddan mala ya taɓa mana katu akan ta daɗewa a wani katu na usul fiƙi ga shi gulƙe mai na faɗanta Allah ya gafarta musu gaba ɗaya ya ce a karabatan kana a haduhuma zakaran haruma alal akhari fa innahu ya harumu aljam'u bainahuma to ya haramta a haɗa su wala yustasna min hadha suratun wahida babu istisna'i kaga ai ƴan uwa guda biyu idan ƴaƴa ne mata in ka mai da ɗayansa namiji bai halarsa mutum a wuri ƙanwarsa ko yarsa ba haka almar'atu wa ammatuha mace da gwaggwanta kai yanzu ba za ka auri gwaggwanka ƙanwawanka ba shi ma ƙanin babanka ba zai auri ƙanwarka ƴar wansa ba ko to haka kuma ba zai auri ƙanwar ƴar mutum ƙanin mahaifiyarka ba zai auri ƙanwarka ba kamar yadda kuma ƙanwar ƙaninka ba zai auri kai da kake ɗa ba za ka auri ƙanwar mahaifiyarka ba mahaifiyarka ta da wata ƴa budurwa tana da wata ƙanwa budurwa irin ƴa auta autan nan ka ganta matashiya ka tana ce maka ka kana ce mata anti ko kuma ko kuma wanda take kake ce mata take ce maka uncle to iya nan ne ba aure amma kaga cousins cousins suna iya auren junan su ko dan wa da dan kani ko to haka suna iya kishi da junan su kuma gane da da da ƴaƴan barau da ƴaƴan shehu ba mata ne guda biyu da ƴan wa da ƴan kani ba to in ka mai da su ɗaya namiji ɗaya mace kaga suna iya auren junansu a ce an yi haɗin gida ko to haka idan suna ƴan mata ziryar ya haka samu wani ustazi biya ce yana son su gaba da su ku bashi duka na ruwan garuji eh duka sai a ce dangin matan shi duka ɗaya ne shi dangin matan shi ɗaya ne kaga ya huta ya huta duka dangin matan shi ɗaya ne fa in lam yakun bainahuma qaraba lam yahrumul jam'u bainahuma idan babu kusanci bai haramta a haɗa tsakaninsu ba wa hal yukrahu sai ce magana nake faɗa da zu ko akwai inda yake zama makruhi ala qaulaini magana biyu hada kal jam'i bainal bainam imra'ati rajulin wa ibnatihi min ghayriha kaman ka samu matan mutun ya mutu yana da wata mata sai ka aura yana kuma da wata iya daban mareniya wadda ba wannan mata ta haife ta ba sai kuma ka ce ita ma za ka haɗa da ita to kaga asali ba haramun ba ne a wajen ka kai amma makaruhi ne a wajen wasu malamai shi ne imra'ati rajulin matar mutum wabnatihi da yassa min ghairiha ta wata daban ta wata mata can daban ya kishiyata eh yau da ya kishiyata ka aure wata bazawara kuma sai wata ƴarta sai wata kobuduwa ta zo gidan shi wannan fa ce ai wannan ai na taba auren baban su ai ai baban su shine mijina a lokaci kaza ce ah to alhamdulillah ai ana tare ina ba ta samu miji ba to kaga wannan shi ma makruhi ne saboda zai iya tada wani rigima da wani da wani rudani kamar waɗancan cousins din ne guda biyu shi ma da ya halasta kaga za a yi rigima kamar musu kai su ka auri cousin guda ɗaya sai kuma uwarta cousin ɗinta na zuwa gidan ana gaisawa kuma ita ma kawai saboda kasan namiji daga na gani sai ce ita ma ya gani yana so don kaga za a rikici ka bari kawai amma asali ya halasta shine ya ce zai iya zama makruhi a gun wasu malamai saboda saddu zari'a wasu fi da min umumi taharimihi a taharimihi subhanahu wata'ala muharramatil mazkura anna kullam ra'atin haruma nikahuha haruma wat'uha bi milkil yamini illa ima a ahlil kitabi wannan wata sabuwar matsala ce ina ganin bari mu kwana akan ta shine game da shin idan waɗannan matan da aka haramta an haramta su da aure ko suna haramta ta hanyar mallaka mulkul yamin suna halasta amma ba duka ba akwai wacce ta halasta matan ahlul kitabi amma akwai wadda kuma ana iya samun istisna'i za dai mu zo mu ji duka ka'idojin da ta kawo mana a darasi na gaba insha Allah kar mu shiga sabuwar gaba kuma tun da lokaci ya riga yayi muka zo sai mu tashi a gabar zai fi mana dadin fahimta insha Allah wa sallallahu وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله